الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه السلام عليكم ورحمة الله وبركاته من أقول يا الله ملكي yassare haɗuwarmu a wannan yammaci na litinin sha bakwai ga watan jumada al'ula shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da ɗaya na hijirar manzo sallallahu alaihi wasallam da shi ne sha uku ga watan ɗaya a shekara ta dubu biyu da ashirin a lissafin da ake kira miladiya za mu tashi a darasinmu na ɗari da bakwai karatunmu na littafin fadlul islam da kuma sharhinsa da muke bi muna kan sharhin da malam salih ali sheikh ya fare mana dangane da faɗin allah maɗaukaki wanazzalna alaika alkitaba tibyanan likulli shay a matsayin ita ce ayar da malam ya ambata hujja wadda take kuru-kuru a kan wajibcin wadatuwa da littafin Allah wato alkur'ani da kuma abin da alkur'anin ya yi nuni a kan abishi wato sunnar ma'aiki sallallahu alaihi wasallam bayan ya mana wato a wannan babi na biyar bayan ya mana bayani akan ma'anar babin kuma ya fara sharhin wannan aya to inda yace qala jalla wa ala wa nazzalna alayka alkitaba tibyanan likulli shay zai mana magana akan wannan aya asali kamar da ya ambata ku da ke bismillah mu karanta tukuna ko na'am لأجله إذا كان مقبولا لأجله نعم أن تنزيل الكتاب من أجل أن يكون تبيانا نعم يعني العلة في تنزيل الكتاب للتبيان للبيان نعم وأما إذا كانت مصدرا فتكون للتأكيد مم.
يعني أن الله جل وعلا نزل الكتاب وأبان فيه كل شيء تبيانا مم.
فيكون مصدرا
مؤكدا مؤكدا لما في نعم فيكون مصدرا مؤكدا لما في الفعل المقدر نعم الذي دل عليه المصدر نعم يعلم جعل كل شيء جعل جعل كل شيء يعني جعل كل شيء في هذا القرآن تبيانا ظاهرا بينا ظاهرا بينا ظاهرا نعم لا لبس فيه نعم وإنما هو بيان نعم يعني القرآن بكل شيء يحتاجه الناس كما kama سيأتي su ya ce na in ba a manta ba dangane da wannan aya malam ya mana bayanin shi malam mai sharhi ya ce dalilin da ya sa malam muhammad bin abdullahab ya kafa hujja da wannan aya bai kafa hujja da faɗin allah maɗaukaki ma farratsuna fil kitabi min shay'in ba saboda faɗin allah ma farratsuna fil kitabi min shay'in wajen fassararsa malamai sun tattauna akan me ake nufi da alkitab ai mun magana akan wannan cewa wannan ayar kuwa wa nazzalna alayka alkitaba tibyanan likulli shay babu sabani cewa qur'ani ake nufi amma ita waccan ma farratna fil kitabi min shay malamai sun yi sabani wasu su ce allahul mahfuz ake nufi da alkitab din wasu kuma malamai suka ce alkur'ani ake nufi wanda wannan shi ma dai da tattaunawa wasu ma sun faɗi wani ra'ayi na uku talamanan bai kawo shi ba a nan cewa abin da ake nufi shine littafin da ake rubuta ayyukan bayi na san ra'ayin kamar su malam ibn qayyim da wasu malaman da yawa sun rajjaha cewa lauhil mahfuz shi ake nufi ma farrafna fil kitabi min shay wasu kuma suka ce qur'ani ake nufi sai kuma su zo su yi maganar in an ce min shay'in din sai su tattauna umumi ne amma maksus cewa akwai abubuwan da ba a ambace su ba wasu kuma suka faɗi wancan ra'ayi da na ambata na uku cewa ana nufin littafin da ake rubuta ayyukan bayi shi ake nufi da ma farratna fil kitabi min shay cewa ran kiyama bawa zai zo za a nuna masa ayyukan da ya aikata babu abin da aka bari shi yasa har da kansa zai ce mali hadal kitabi la yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha kun ganin an kira shi alkitab yau shi yasa wasu suka ce kitabin ma da ake kira da ake nufi a nan ma farratna fil kitabi min shay'in to shi ake nufi a shi yasa suka ce dalilin ma da yasa kenan ayar ta kare da thumma ila rabbihim yuhsharun saboda ana magana ne akan me zai faru ran kiyama wannan dai duka yana da cikin maganganun malamai akan wannan mas'ala din amma ita wannan aya wadda malam ya kafa hujja da ita tare da cewa waccan din ma za ta iya shigowa in an ce ƙur'anin ake nufi to sai mu magana irin yadda za mu tattauna yau akan me ake nufi da tibiyanan likulli shay yace qala jalla wa ala Allah madauki ya ce wa nazzalna alaykal kitaba tibyana kuma mun saukar da alkitaba littafi alayka akanka shine ma'ana mun saukar da littafi gare ka tibyanan don ya zama bayani to nan shi malai mana magana ta lugar larabci akan asalin mai ake nufi da tibyanan yace tibyanan huna hada abinda tibyan din ne yake nufi anan a babun sarfu ala wazni tif'al to sai ce at-tif'al min al-bayani ma'ana tif'al ne na lafazin albayani tif'al ko na lafazin bayani shine tibyan yawwa to sai ce wa hal hiya maf'ulun li ajlihi aw hiya masdarun wannan kalmar a larabce malamai sun tattauna shin ko in ce bangaren nahau in an tashi li irabi irabin wannan kalma tibyanan za a yi li'irabinta ne a matsayin maf'ulun ne li ajlihi mun sani dama daga cikin maf'ulat maf'ulat kuma dama mansuba ne ko shi yasa ya zama mansubi tibyanan ai anzalnahu kamar da ya ambata anan in an ce wato maf'ulun li ajlihi mun saukar da shi ne dan ya zama bayani domin li ajli ta'alili ne ko yau magana ne ta ta'alili ma'ana dalilin da ya sa aka saukar da littafin shine don ya zama bayani a cikin wannan lafazi akwai bayanin hikima ko illa ma'ana wa nazzalna wannan shine fi'ilin da Allah ya ko aikin me tanzil saukarwa mun saukar da littafin don me muka saukar da shi tibyana to sai a ce wannan menene shi maf'ulun ne li ajlihi na san wanda suka karanta nahwu a cikin ku ba sai an tsaya muku bayanin me ake mai maf'ulun li ajlihi ba wanda kuma bai karanta nahwu ko kai bayani nan ba zai gane kuma haka bane yawa ka'ida ce sananniya maf'ulat an ce maf'uli shine wanda aiki ya auko a kansa shine asalin maf'uli kuma nake cewa maf'ulun bihi ra'aitu muhammadan naga muhammad muhammadan mansubi ne saboda maf'ulun ne bihi to akwai kuma wasu maf'ulat maf'ulun li ajlihi ɗaya ne daga cikin su maf'ulun mutlaq akwai shi ma ɗaya ne daga cikin su nan ce maf'ulun li ajlihi shine wanda akan zo da shi dan bayanin illar fi'ili to nan ina fi'ilin yake wa nazzalna shine fi'ili me yasa aka yi saukar din shine tibyana shikenan ka gane wannan ya isa sauran bayani kuma sai ka je ka koyi nahau ka tambayi malami au hiya masdarun ko kuma masdari ne tibyan din ya zama masdari ne ba maf'ulu li ajlihi ba yace ala qawlaini li ahli ilmi malamai wasu sun faɗi wannan wasu sun faɗi wannan ma'ana maf'ulu li ajlihi ne wasu malaman sun faɗi haka ko kuwa masdari ne shi ma wasu malaman sun faɗi haka to amma ga bayani yace wa yakunu taqdiru idza kana maf'ulan li ajlihi in an dauke shi a matsayin maf'ulun li ajlihi ne taqdirin shi ne me ma'anar taqdiri a wajen li'irabi da ma an ka ce abu kaza kaza ne sai a ce to ma'anarsa kaza ma'anar da zaka ban shine ma'anar taqdiri cewa za mu kaddara cewa kamar ana cewa kaza ne anna tanzilal kitabi ma'anar zancen shine saukar da littafin min ajli an yakuna tibyana ya kasance ne dan ya zama bayani ya'ani al-illatu fi tanzilil kitabi abin nufi shine illar saukar da littafin shine littibiyani don a yi bayani haka littafin ya zo ne don bayani littibiyani ma'ana lil bayani to sai ce wa amma idza kanat masdar in ku an fassara shi da cewa masdari ne fatakunu litta'kidi to an zo na masdari ne anan dan karfafa zancen da ya gabata tunda lafazin tanzil a cikinsa akwai maganar saukarwa ko to saukarwa kuma sai aka karfafa ta da cewa don ta zama bayani to sai ce ya'ani annallaha jalla wa ala nazzala alkitaba Allah ya saukar da littafi wa abana fihi kulla shay'in tibyana don haka ma'ana kenan masdari ne na wani fi'ili da ake kaddara shi ma'ana shine fi'ilin me fi'ilin abana akwai fi'ilin da ba a faɗe shi ba amma ana kaddara shi a zuci ma'ana wa nazzalna alaykal kitaba wa abanna fihi kulla shay'in tibyana sai zama mai masri ne aka kawo shi don ta'kidin abanna an fahimci abin ma'ana mun saukar da littafi gare ka kuma a cikin littafin mun bayyana kowanne abu bayani hakikatan kaga sai zama mun bayyana bayani to wannan bayani na biyu me karfafa wannan zancen ne kamar a ce ya fito fes ko ya fito fitowa ko misali a ce wannan zancen ya fito sai a ce eh aiko ya fito fitowa to na fitowa ta biyu me ta'kidi ne na maganar ya fito ko to kawai abin da yake nufi kenan don haka wa nazzalna alaykal kitaba sai ka kaddara wa bayyana fihi kulla shay'in mene tibyana shine abin da ake nufi wannan mun dauke shi masdari ne in ko an an dauke shi kamar zancen farko maf'ulun li ajlihi shine ma'ana tanzilul kitabi jaa li illati an yakuna bayana an gane insha Allah dididai kamar da na ambata wannan zance ne na asalin larabcin zancen sai ce fa yakunu masdaran mu'akkidan lima fil fi'lil muqaddar wato sai ya zama masdari ne mai karfafa shine mu'akkidan mu'akkidan lima fil fi'lil muqaddar na abin da ke cikin fi'ili da ake kaddara shi dalla alaihi almasdar wanda wannan masdarin tibyanan din yayi mana yayi mana nuni a kansa tunda an ce tibyanan to masdarin tibyanan kuma menene ma'ana ko ce fi'ili da zai jawo na masdari irin wannan a ambace shi a matsayin masdari shine bayani ma'ana wa bayyana fihi kulla shay'in mene tibyana ko abanna duk ma'ana su daya to ma'ana yace yani ja'ala kulla shay'in fil qur'ani bayyinan zahira ya sanya kowane abu a cikin alqur'ani a bayyane yake kuru-kuru la labsa fihi babu cakuɗewa da rikicewa a cikinsa wa inna ma huwa bayanu alƙur'ani bayani ne ya'ani alƙur'an li kulli shay'in bayani ne ga kowanne abu yahtajuhu nasu wanda mutane suke bukata kama sa ya ci kamar da zai zo me yake nufi da wannan kama sa ya ci zai zo mana bayani akan me ake nufi da tibyanan li kulli shay'in lafazin kulli shay'in shine zai zo mana magana shi yake nufi da kamasa ya ci din domin in ka ɗauki zahirin lafazin cewa wa nazzalna alaykal kitaba tibyanan likulli shay'in in ka ɗauke shi masdari ne ma'ana wa bayyana fihi kulli shay'in in ka ɗauke shi maf'ulun li ajlihi sai zama me nazzalna alayka alkitaba li ajli an yakuna tibyanan li kulli shay ai kun gane wannan ne ko to tambayar anan shine ko in ce ita ce a kulli shay'in din me ake nufi da kulli shay'in kowanne abu in ka ɗauke shi a zahiri cewa kowanne abu to kana buƙatar kenan ka samu sunan komai an ambace shi kuma kowanne abu an ambata a ciki haka ne ko ba haka ba to anan malamai sun tattauna tattaunawa mai tsawo kafin mu shiga zancen da malam ya ambata dama sai zama na dan bayani a dunkule dangane da wannan aya malamai sun kasu kashi biyu wajen kallon wannan aya dangane da abin da ya shafi umumin da ke cikin kullu shay'in umumi ne mutlaq ko kuwa umumi ne maksus mun an ce umumi mutlaq wato ya gama komai da komai duk abu an ambace shi da sunana da sunanka da komai duk zancen duniya na tarihin komai da duk ilmomi da muke da su duk suna nan a cikin alkur'ani in an faɗi umumin komai yana ciki to haka za a fahimta wannan ra'ayin shine suyuti ya tafi zuwa gare shi haka al-mursi daga cikin can malaman baya kamar da shi suyutin ya nakalto daga gare shi suka ambaci cewa qur'ani akwai komai a cikinsa suka ce har ulumul awa'ili ilmomin magabata can duk wani abu yana cikinsa da science akwai a ciki technology duk akwai a ciki falsafa duk akwai a ciki balaga ko menene duk wani ilimi da ya gabata a baya akwai shi wani shine ra'ayin su su amma jumhurin malamai na tafsiri ba haka suka faɗa ba sun ce umumi ne maksus me ma'anar umumi maksus lafazi ne am walakin al-muradu bihi khusus lafazi ne an an ce kullu shay'in kowanne abu amma kuma an hassase abin da mu mun tabbata ba a faɗi sunansa a ciki ba ko ba haka bane kamar irin yadda Allah maɗauki yake cewa tudammiru kulla shay'in bi amri rabbiha ko fa asbahu la yura illa masakinuhu to kaga a cikin alqur'anin an faɗi tudammiru kulla shay'in kuma sai aka zo aka istina'in aka ce ba abin da kake gani illa masakinuhum ashe lam tudammir masakinuhum an fahimci wannan abu ashe kenan an yi amfani da kullun nan ba umumin komai da komai bane wannan tunda ya zo a haka to yakan zo a wasu wuraren ma haka to wannan ayar jumhurin malamai abin da suka fassara kenan cewa ba tana nufin kowanne abu ya shigo ba shi yasa malam zai zo mana magana akan ba daidai bane a ɗauki ƙur'ani a matsayin littafi ne na sciences na'am ƙur'ani ya zo da bayanin abubuwan da masu sayansu suka binciko haka ne cewa an faɗe shi tuntuni manzon Allah sunan ya faɗe shi yana cikin abin da ake amfani a zamanin yanzu ko a ce wani scientist ya musulunta sakamakon wani labari da ya ji ya ɗauka ba a taɓa faɗarsa ba a tarihi sai yanzu ya ji cewa ai a ƙur'ani an faɗi wannan abu wannan fa gaskiya ne ba ƙarya ba ne amma abin da malamai suke cewa shine shin ƙur'anin an saukar da shi don wannan suka ce a ba don haka ba ne don kada mutum ya je ko ya binciko wani abu ya samu ƙur'ani mai magana a kai ba sai ce kenan ƙur'ani akwai naƙasi shi ya zo da abin da ƙur'ani bai zo da shi ba gashi kuma ƙur'ani ya ce kulle shay'in ya ambata an fahimta shi yasa malami a zamanin da na yanzu da kuma na baya baya duk suka faɗi cewa kar a ɗau ƙur'ani ya zama da wannan siga kamar da malam zai zo ya bayyana mana amma me ake nufi gashi shine abin da ya faɗa mana ai inna ma huwa bayanu ya anil qur'an li kulli shay'in yahtajuhu an-nasu wato bayani ne na dukkan abin da mutane za su buƙace shi a lamarinsu na addini abin da ya shafi alaƙarsu da Allah ɓangaren aƙidarsu ɓangaren labaran da Allah ya ambata dangane da kansa labaran da ya ambata dangane da al'ummomin baya sannan kuma dangane da ayyukan da za su aikata su samu yardarsa shine ibadoji kun ga kenan al-ilmiyat wal amaliyat su ake nufi abin da ya shafi shiriya kuma har yanzu shi yasa a ƙarshe yace wa hudan kun gani shiriya domin asalin zancen su ake a bayyana shiriya kuma shi yasa da mai kawo mana hadisin maganar cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ga sayyidina Umar da wani abu na at-taura sai masa magana ko a shi ma ya wuce mana a baya din duk ya nuna cewa ashe kenan in dai zancen shiriya ne shiriya na yadda za a bauta wa Allah hanyar da za a bi a shiga aljanna to komai an bayyana shi a Qur'ani amma abin da ya shafi rayuwar duniya ba komai aka ambata ba saboda yaqinin mu akan cewa dukkan mu nan ba sunayen mu a cikin alkur'ani ko ba haka bane in ka ce kuma komai ya shiga ciki to kaga kana buƙatar ka ce tunda ba sunayen ka to ina kullu din nan take ga ba ta aiki ba a wannan wuri shi yasa abin da ake nufi duk abin da dan adam yake buƙatarsa dan ya shiryu dan ya samu shiga aljanna to shi ake nufi da tibyanan likulli shay an fahimci zancen nan zai zo ya kare mana bayani insha Allah a nan za ka buƙaci a mai da martani ga 'yan ƙur'aniyun da suke amfani da wannan ayar su ce ai to gashi Allah ya ce ya bayyana komai don haka su duk abin da bai zo a ƙur'ani ba to shi kenan ba za su yi amfani da shi ba har hadisan manzan Allah sallallahu alaihi wasallama da sauransu wannan kuma jahilcinsu ne domin in dai mutum zai yarda da alkur'ani a cikin alkur'anin da ya ce an bayyana komai ɗin to a cikinsa kuma aka faɗi da lalacin cewa a ɗauki wani abin daban a yi aiki da shi wanda ba kuma a cikin alkur'ani yake ba shine maganar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ya faɗa wa ma atakumur rasulu fakhuduhu wa ma nahakum anhu fantahu ma dinnan me lafazin me lafazin umumi ko ba haka ba shi ma au wa ma atakumur rasul lokacin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo iya qur'ani ya zo da shi ko ko ya faɗi wani abu daban ba alqur'ani ba duk zancensa na duniya qur'ani ne ai ba haka bane yayi wasu maganganu to shi ma in ya ce mu yi za mu yi ko ko sai mun samu a qur'ani ashe kenan Allah ya gaya mana cewa duk abin da manzo ya ce mu yi to mu je mu aikata shi ma shiriya ne Daka in mutum ya ce zai aiki da iya Qur'ani ba zai aiki da maganar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wadda ba Qur'ani ba to ya ƙaryata wa ma atakumur rasulu fakhuduhu wa ma nahakum anhu fantahu kuma bai bai yi akhzi da abin da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo da shi ba kun gane ma'akhaz din da nake nufi anan tunda dai ko ya san sahabbai sun rayu da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya fito daga gida sun zauna da shi sun ci abinci tare da shi an tafi jihadi da shi ya yi maganganu kai har sun iya bambancewa lokacin da aka saukar masa alkur'ani yanayin da jikinsa yake yi an saukar masa alkur'ani suna ganewa gumi zai kyakkyato masa a lokacin da ake tsananin sanyi ya rika jin kamar yana zazzabi saboda zafin wahayi ana gama wannan sai su ya karanta ayoyi su sun san wannan qur'ani amma sauran zancensa yace ni'imar rajulu fulan ko wani a cikin alqur'ani yake ba qur'ani yake salmanu minna ahli albayt wani a cikin alqur'ani yake ba cikin alqur'ani yayi magana akan sayyidina abubakar yayi magana akan sayyidina umar yayi magana akan sauran sahabbai yayi maganar sallah yayi maganar zaman lafiya yayi maganar sadar da zumunci duk ba cikin alqur'ani suke ba haka in ka ce ba za ka ɗauki komai sai abin da yake cikin alkur'ani ba to hakika ka jahilci alkur'ani hakanan in ka kalli sallar da mutum yake yi yanzu shi mai cewa ƙur'ani dan ƙur'ani yun ne ina jin da ba kuma ta mun sha zancen irin wannan maganganun cewa zai zai kai ga kenan mutum ya ce ba zai salla ba domin in har zai yi sallah irin wannan da muke yi ta Allahu akbar da sami da karatu da kuma sami Allahu liman hamidu Allahumma rabbana wa lakal hamdu da kuma ruku da sujada da zama da kuma sujada ta biyu da zaman tahiya da sauransu to lalle babu wannan a cikin alkur'ani sai dai in zai daina sallah amma in zai yi sallah irin wannan to dole ya samo ta ne daga wa daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi yasa malamai suka ce wannan fadin tibyanan li kulli shay'in in an ce kullu shay'in dinnan wani abun an faɗe shi tansisan wani abun kuma ana fahimtarsa ne daga istinbati istinbatsi ma'ana shine a fahimta daga cikin nassi kamar istinbatin a bamu umarnin mu karbi magana daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kamar da Allah ya ce wa ma atakum rasulu faqubu haka nan kuma yace wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha Allah ne ya faɗa subhanahu wata'ala cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ma yantiqu anil hawa baya furuci bisa son zuciya su ƴan qur'aniyun sai su ce ai abin da ake nufi da ma yantiqu anan shine qur'anin ne da ya zo da shi ba son zuciya to kaga wannan tawili ne su ma nan sun yi watsi da umumin cewa umumin da suka ce tibyanan li kulli shay'in to sun sake shi kuma a wannan wuri domin wa ma yantiqu lafazi ne na umumi domin annutqu annabi sallallahu alaihi wasallam nataqa bi ashiya'a kathira nataqa bil qur'an wa nataqa bi ghairi al qur'an a rayuwarsa yayi furushi da alqur'ani a gunsa aka ji a bakinsa aka ji ya sauka sannan kuma ya yi furushi da wani abun wanda ba alkur'ani ba to kuma Allah ya ce wa ma yantiqu anil hawa baya furushi daga son zuciya in huwa duk furucinsa illa wahyun wahayi ne yuha ay yuhahu ilaihi wahayi ne wanda ake masa wahayinsa ashe kenan anan da abin da ya faɗa ya zama daga alƙur'ani yake da abin da ya faɗa ba daga ƙur'ani ba to duka wahayi ne daga Allah shi yasa malam suka kafa hujja da wannan aya akan cewa sunna ita ma wahayi ne an gane wannan zancen yau zaka ba dama mutum yayi addinin musulunci in dai addinin musulunci ya yarda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ne ya zo da shi sannan kuma yayi shi ba tare da sunna ba ba zai taɓa yiwuwa ba Allah sa an gane wannan zancen in ba haka ba kana buƙatar ka ce ya kai wanda ya ce zai bi iya ƙur'ani ba zai amfani da sunna ba ba zai amfani da hadisai ba ta ina ƙur'ani ya zo maka kowa ya san ba a garinsu aka saukar masa da ƙur'aninsa ba ko ba haka ba ne ya zo masa ne ta hanyar tawaturi tawaturin ta hanyar wa malamai suka ruwaito daga malaman da suke gabansu wasu suka ruwaito suka ruwaito har zuwa gun sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da suka ji domin annabi sallallahu alaihi wasallam da aka yi masa wahayin alqur'ani bai rubuta shi da hannunsa ba ba shi rubuta ba umarni yayi aka rubuta an fahimci wannan zancen da ya da ya umarni aka rubuta kuma aka rubuta shi yadda yake to ya yi wasu maganganun na bayani shi kansa bayanin cewa wannan ayar kusa ta a sura kaza ita ce aya ta kaza a shi ma bayani ne to duk a cikin wahayi ne da Allah ya masa cewa ga yadda za a tsara wannan alkur'ani haka kamar yadda aka ruwaito hadisai na manzon Allah sallallahu alaihi ko in ce kamar yadda aka ruwaito alkur'anin muka same shi haka hadisan aka ruwaito su haka su ma aka ruwaito maganganu ne na manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kuma ma ya bawan Allah yaushe za ka ce kana son Allah kana son maganar Allah kuma ka ce ba ka son maganar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam saboda rinto kawai ka kira ta wai kala katu waye katan manzon Allah za ka ce katu kaga shi kansa wannan menene shi mummunan sabo ne da kafirci ka ce wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam katu manzo sallallahu alaihi wasallama ya zauna da mutane an ganshi an ji bayaninsa ya zo da alkur'ani kuma ya zo da abin da ba alkur'ani ba da haka wajibi ne mai aiki da shi sannan akwai wasu abubuwan da tu'khadhu min al-ijma'i wasu abubuwan kuma tu'khadhu min al-qiyas da haka duk ya shiga cikin wannan tibyanan li kulli shay'in ko dai tansisan an faɗi sunan abu a qur'ani ko kuma an yi ihalar mu mu dauki mu dauki wato sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shine wa ma atakumur rasulu fakhuduhu wa ma nahakum anhu fantahu da kuma wa ma yantiqu anil hawa sannan kuma wannan ayar ta dullu alal ijma'i tana nuni zuwa ga ijma'i ina ayar ijma'i take a qur'ani wa man yushaqiqir rasula min ba'di ma tabayyana lahu al-huda wa yattabi' ghayra sabilil mu'minin nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannama wa sa'at masira wani ita ce ayar ijma'i wa man yushaqiqir rasula duk wanda ya saba wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa man yushaqiqir rasula min ba'di ma tabayyana lahu al-huda bayan ko shiriya ta bayyana gare shi sai kuma me wa yattabi ghaira sabilil mu'minin ya bi wata hanya ba hanyar muminai ba lokacin da aka saukar da qur'ani su waye mu'minai kun ga nan ba cewa aka wayar tabi sabilar rasuli ba sai aka idafar hanyar zuwa ga wa zuwa ga mu'minai ya bi wata hanya ba ta sahabban manzon Allah ba sallallahu alaihi wasallam kun ga kenan sun haɗu akan wani ra'ayi akan wata fahimta shi kuma ya bi wata fahimta daban wannan dalili ne akan ijma'i an bin wannan sannan kuma fa'tabiru ya ulil absar malamai suka ce dalili ne shi kuma akan kiyasi duk inda Allah ya faɗa don haka kenan ashe kullu shay'in na sources na addini yana cikin wannan aya cewa an bayyana duk abin da ake bukata qur'ani gashi kuruku sannan hadisai gashi ishara zuwa ga waɗannan ayoyi ijma'i shi ma zuwa ga wannan aya sannan kuma fa'tabiru ya ulil absari malamai suka ce dalili ne akan a lura da abubuwa ayi istinbati shi kuma menene qiyasi Allah ta kun gane wannan don haka kullu shay'in dinnan in ka bata wannan fassarar to duk addini ya shigo ciki don haka baka bukatar ka ce sai sunan komai an faɗe shi amma kuma kullu shay'in ta yi aiki amma kuma ba a nufin a ce ka riƙa ɗauko wasu ilmomin na duniya kana gwada ƙur'ani akan ko ya faɗi gaskiya ko bai faɗi gaskiya ba akan saboda dama shi ba a saukar da shi domin wannan ba shine zamu je inda malam zai mana wannan bayani Allah fa an fahimci abu yace qauluhu huna fadin sa anan da yace wato Allah subhanahu wa ta'ala da yace tibyanan likulli shay'in bayani ga kowanne abu kullu shay'in yace kullu هذه من ألفاظ الأمور yana daga cikin lafuzan da akan yi amfani da su don tabbatar da umumi ma'ana a ce abu ya shafi komai da komai yanzu nan aka ce kullun nasi ana nufin mai dukkan mutane ko a kun ba wanda zai fita to ma'ana misali ɗaya ne na alfazul umum ɗaya daga cikin alfazul umum wato lafuzan da ake amfani da su don nuna gamewar lafazi cewa ya kunshi kowanne abu kama huwa ma'alumun fil usuli kamar da aka san wannan a usulul fiqh sai sai lakinnaha sai dai kuma ya kamata ka sani ya kai mai karatu annaha min alfazi zuhuri fil umumi tana daga cikin lafuzzan zuhuri a umumin ba tansisi a umumi ba ma'ana tana ɗaukar wata ma'ana ba ma'anarta guda ɗaya ba ce inda ma'anarta guda ɗaya ce to shine za ta zama min alfazi tansisi fil umum amma tana ɗaukar wata ma'anar daban don haka min alfazi zuhuri fil umum abin da ake da zuhuri kenan na san dai mun sha bayanin wannan kuma ɗaliban ilimi sun fahimci me nake nufi ko ko ba gane ba an gane ko ba gane hmm? nisu nisu ai mana kun gane ko wanda ya gane to ya mana bayani wa alaikum salam na eh a zaka fidda mu daga zancen mu wannan ka aje ta a gun tambaya wannan kullu min alfazil umum ولكنها من ألفاظ الظهور في الأموم wannan muke son bayani amma wannan din zan baka dama insha Allah in mun gama an zo tambayoyi kai hakuri barakallahu fik wa zai bayyana mana min alfazi adh-dhuhuri fil umum ba mun sha magana akan lafazi da za ku ji ana cewa wannan nassi ne a matsala ko wannan kuma sai a ce masa me zahiri shi din ne muke zance in an ce wannan abu nassi ne shine ana nufin ma'anarsa ɗaya ce baya daukar wata ma'ana har kullum muka bi wannan nakan baku misali in ce kamar fadin Allah mu dake ce tilka asharatun kamila kun manta wannan ina yawan fadar ta ai in an ce tilka asharatun kamila wani zai ya halatta wani ya zo ya ce abin nufi da wannan asharatun shine ahada ashar ko kuma tis'a ya halatta ai bai halatta ba ko saboda ba dama goma din nan ta zama tara ko sha ɗaya don haka goma goma ake nufi to wannan sai a ce mata me nassi ne a wannan misali an fahimci abin yawwa don haka amma to kullu a nan wurin shine ma na ce ba irin ashara ba ce tana in ko aka ce ita tana cikin layin me ba nassi ba ce menene zahiri ce a umumi me ma'anar zahiri zahiri shine abin da zai iya ɗaukar wannan ma'anar amma ya fi ƙarfi a wannan ma'anar to shine zaka ji malamai sun ce wa zahiru abin da yake zahiri karka ce wai abin da ya bayyana ba haka su suke nufi ba in sun ce wa zahiru abin da suke nufi a cikin ihtimalat muta'addida zai ɗauki kaza zai ɗauki ma'anar kaza zai ɗauki ma'anar kaza to ni a istihadi na in ji malamin mai faɗar ni na fi ganin kaza shine ma'anar wa zahiru allazi yazharu li shine abin da ake nufi to kullu shin in aka ce kullu za ta iya ɗaukar komai bai fita ba tibiyanan li kulli shay'in bayani ne na kowane abu ma'ana komai din komai komai da komai ba abin da zai fita shi ne sai ta zama nassi in ko akwai wani abu da zai iya fita to sai ta zama zahiri kun fahimci zancen to shi ne abin da malai ke so mu gane a yawwa yace lakinnaha min alfadhi adh-dhuhuri fil umumi li'anna alfadh al-umumi ala qismayn lafuzan umumi sun kasu kashi biyu alfadhun tadullu ala tansisi fil umum akwai waɗanda suke nuni zuwa ga tansisi ba su ɗaukar wata fassara guda ɗaya suke nufi to su ne masu tansisi wa alfazun tadullu ala zuhuri fil umum da kuma wasu lafuzan da ana fahimtar suna iya ɗaukar wata ma'anar ba umumi ba amma kuma sun fi karkata zuwa ga umumi wal alfazu allati tadullu ala dhuhuri fil umumi ma'anahu abinda ake nufi da wannan na biyu irin su kullu din gashi fassararta ku saurari wannan tukuri an yakuna al umumu fiha bi hasabiha duk umumin da za a iya bashi fassara a ce gwargwadon siyaki gwargwadon inda aka yi amfani da ita to wannan shine wato umumi ne zahiri ba umumi ne tansisi ba kamar watan ayat da na ambata tudammiru kulla shay'in bi amri rabbiha fa asbahu la yura illa masakinu shi yasa malamai sai suka ce tudammiru kulla shay'in mimma yumkinu tadmiruhu ko mimma amara Allah amara Allah bi tadmirihi tana rusa duk abin da Allah ya bata umarnin ta rusa falatura illa masakinun ba ka ganin komai duk ta rusa shi saboda Allah ya ba da umarnin a rusa shi amma illa masakinun sai gidajensu kun fahimci ta yaƙi don haka duk lafazin da za a yi amfani da shi fil umumi bi hasabihi shine ake nufi da zahiri an gane? yau da wannan zancen ba ƙarya ba ne yauwa ba ƙarya ba ne yauwa ai mun taɓa yin sa a cikin bayanin kullu bid'atin dalala ko ke zancen cewa duk wata bid'a tunda wannan shi ai ta zo ne fi siyaqi lafazi na shari'a kun gane lafazin shari'a ne annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce kullu bid'atin dalala abinda ake so sunanta in dai ya tabbata sunanta bid'a to balala ce daga annabi sallallahu alaihi wasallam bai taba bada kofar a ce akwai wata bid'a hasana ba laysa min lafzi shar'i don haka a wannan gurin kullum duk da tana cikin alfazul zuhuri fil umum shi yasa da ma masu fadin wannan din in suna so su shigo da wata bid'a sai su faɗi wannan din sai ce to ai akwai kullun kulli akwai kullun juz'iyya saboda me ba tansisi ne da ita fil umumi ba an fahimci wannan ba kuma wannan muke karyata ba wannan gaskiya ne ba tansisi ne da ita ba fil umumi amma in muka tashi kayyade ta to lafazin mai shari'a za mu duba sai mu tafi annabi sallallahu alaihi wasallam ya taba fadin akwai wannan din bid'ar ta tabbata bid'a sannan a kira ta hasana ai ba daga manzon Allah bane sallallahu alaihi wasallam yawa to don haka kar ka cakudo wancan zancen ka kawo shi na ba shi bane to sai ce wa qad yakhruju min dhalika al umum ma'ana yakhruju min dhalika al umumi ma la yasluhu lima jaa al-umum min ajlihi haka shi yasa duk wanda aka ce mata zuhuri ne fil umumi to wani abu wanda ya zo ba dan a ambace shi a wannan siyakin ba zai fita duk abin da bai cancanci ya shiga ba to ba zai shiga ba to duk wata kullu da ta zo in aka yi amfani da ita a umumi ka samu wani abu da bai dace ya shiga ba an fitar da shi to sai a ce mata wannan wace irin kullu ce kullu ce wadda take lafazi ne na umumi amma kuma laysat tansisan fil umumi wa inna ma hiya menene zuhuran fil umumi ɗaliban ilimi ne na fi damuwa da ko ku fahimta ana ganewa insha Allah shi duk wanda bai karanta waɗannan lafuzan ba duk yadda zan kokawa in bayyana insha Allah dai ana kokarin bayani bayanin da misalai zaka ga wasu koda ba su karanta waɗannan ba daga an kawo misali sai ce eh sai kuma kaga mutum ya fahimta eh to amma yana buƙatar gaskiya ka karanta waɗannan matsalolin a matsayin ilimi na musamman a ulumul ala ko a bangaren nahwu ne ko a bangaren balaga ko a bangaren usulul fiqh dan ka ƙara fahimta su dan ba hakan ba dai da za a yi bayanin ba za ka fahimta an gane zancen sai ce lihada fassara salafu shi yasa magabata suka fassara wa ahlul ilmi da kuma dai malamai fassaru kulla shay'in wannan kulli shay'in da ke cikin wannan aya bi annahu kullu shay'in yahtajuhu al-ibadu fi amri dinihim to shine akai bayani abinda qur'ani yazo tibyanan li kulli shay'in din akansa shine abinda bayi suke buƙatar sa a lamarin addininsu amma ba kowanne abu ba da sunayen garuruwa da ayyuka da komai da sunayen dabbobi ai ba komai aka ambata ba ko yau don haka abinda aka ambata tunda Allah ya ce kullu shay'in to dole fa ka yadda kullu shay'in din ne amma kullu shay'in din wanne iri kullu shay'in yahtajuhu al-ibadu fi amri dinihim wannan shine fassarar as-salafus salih dangane da wannan aya an gane kuma wani ai bai saba wa larabci ba dama na so in yi wannan bayani ƙa'idojin nahau ya bawan Allah da ya karanta nahau ba a amfani da ƙa'idojin nahau a rusa madlulatin ƙur'ani an fahimta yau ƙa'idojin nahau ba a amfani da su a rusa ƙur'ani din nahawun duniya farkon masdarinsa farkon masdarinsa shine alƙur'ani istimalatul qur'an su ake kafa hujja da su a nahau ba shi'iril jahili da sauransu ba amma in an samu a shi'iril jahili shi ma ana amfani da shi amma asali in qur'ani ya zo da abu to ko ka'idojin nahau ba su zo da shi ba to sai a ɗauka a sa su a cikin ka'idojin ba za a ce wannan ya saba wa ka'ida babu wani abu a cikin qur'ani da ya saba ma ka'idan nahau wannan malamai suna yawan faɗin wannan dan akwai lokacin da ka sami ɗaliban larabci waɗanda ba su ƙoshi da ilimin addini ba sun karanta balaga da nahau sun ɗauka kamar mathematics ne da baya sabawa da formulas ɗinsa ba sa sabawa yau to ba haka bane eh duk abin da ka karanta in ka karanto saɓaninsa a ƙur'ani to na ƙur'ani shine gaskiya akar makalla yawwa shi yasa nake ba yan uwa ɗaliban ilimi waɗanda musamman masu karanta nahu ku nemi littafin ibn hisham ibn hisham al-ansari sharhin da yawa alfiya ta ibn malik sharhin da yawa alfiya ta ibn malik kun san akwai sharhohi da yawa ko katurun nada da ga sunan dai ane ne wanda ya fi ibnu aqil kun fi sanin ibnu aqil ko yawa su katurun nada duka waɗannan shuruh ne na ibnu malik alfinam na ibnu malik amma kana son sharhi da zai hada ka da qur'ani da hadisi kuma sharhin alfiya ce ta ibnu malik ka karanta na ibnu hisham mujalladi biyu ne manya zaka fa'idanta sosai duk ka'idojin nahawun in dai akwai su a ƙur'ani zai ɗauko maka ikama misali daga alƙur'ani wannan kuma ɗalibin ilimi ya fi buƙatarsa sama da a kawo masa misalin zamanin yanzu ko wani abu na ashiril jahili ko yawwa me nake zance zancen ƙa'idojin nahu ko yawwa to mu kyale wannan mu komo cikin littafin sai ce wannan shine abin da malamai suka fassara cewa bi annahu kullu shay'in yahtajuhu al-ibadu في أمر دينهم كما فسرها ابن جرير الطبري رحمه الله وجماعة kamar yadda ibnu jarir da wasu da yawa daga cikin malamai suka fassara wannan ayar abinda ake nufi kullu shay'in yahtajuhu al-ibad ba ana nufin kowanne abu ba domin ka ce kowanne abu din zai zama dole ka zo kuma kana zancen yaya qur'ani zai faɗi abin da ya ce akwai shi kuma gashi babu kaga karka zo ga kana karyata alqur'ani da ka tafsiri ne wannan billahi dole ka dauke shi yace wa min ahli al-ilmi min al-mutaqaddimin daga cikin magabata malamai ka mujahid kamar mujahid wa ghairihi da wasu fassaru kulli shay'in huna yani al-halal wal haram akwai wanda suka bayyana cewa abinda ake nufi duk abinda Allah ya bayyana na halal da haram shi ake nufi da kulli shay'in din kaga dai suna nan dai akan su yakin ba umumi ne mutlak ba amma umumi ne wanda iri zahir yawa yani tibyanan lima ahalla Allah jalla wa ala bayani ne na abinda Allah ya halatta shi alqur'ani wa ma harrama da abinda Allah ya haramta فما أحل الله في كتابه ذاك دي أبن الله يحل التافنسا فهو الحلال شيني حلال وما حرمه فهو المحرم فهو الحرام أبن كما يحرمتا شيني حرام wannan ra'ayin mujahid da wasu daga cikin malamai to shine malam ali sheikh sai ya ce wa umumu tafsiri aula amma ka ɗauke shi na wancan baya ɗin shi ya fi me ma'anar umumin tafsiri aula tafsirin da magabata suka yi na farko cewa abinda ake nufi shine ma yahtaju ilaihi al-ibadu fi amri dinihim to shi yafi maimakon ka tsaya iya halal da haram domin halal da haram juz'i ne na abinda annasu yahtajuna ilaihi fi amri dinihim an bin abin yawa sai a shigar da umumin komai ya shigo don haka da aqida da tarihi da Allah ya faɗa cikin alkur'ani da sauran bayanai da abubuwan ibada duk suna cikin alkur'ani inda yana cikin abin da ake bukata na addini to qur'ani ya bayyana shi kaga kenan ashe abin da ayar take nufi shine in kai riko da qur'ani ya ishe ka ka shirya ba za ka bata ba don haka shi yasa aka sanya ta a babin alistigna'u bil kitabi amma siwahu an gane dalilin kawo ayar da kafa hujja da ita a wannan wurin sai ce wa umumu tafsiri aula li'an al-halala wal haram huwa ahadu afradi hadha al-umur domin ko da halal da haram ai ɗaya ne daga cikin halaye waɗanda wannan umun ya kunsa lakin la yashmalu qawluhu tibyanan li kulli shay amma kuma in ka tsaya kan halal da haram shi kadai to bai kunshi dukkan tibyanan li kulli shay'in ba an gane la yashmalu ma la yanfa'u nas fi dinihi yau to wannan wani istidraki ne daban wani zai kawo ya ce to ai akwai wani abin daban zai iya shiga ciki shine sai ya ce lakin la yashmalu qawluhu fadin Allah madauki da yace tibyanan li kulli shay'in la yashmalu ma la yanfa'u nas fi dinihi bai kunshi duk abin da zai amfani mutane ba zai amfani mutane ba addininsu ma'ana abin da ba zai amfani mutane a addini ba to baya cikin tibiyanin likulli shai kun gane shi ma ko ba ku gane ma'ana ka ɗauki fassarar wannan aya tibiyanin likulli shai mai ake nufi duk abin da zai amfani mutane a addini kuma suke buƙatarsa a addini kuma in ba shi babu shirya in ba shi akwai bata in ba shi ba shiga aljanna to shi ake nufi da tibiyanan likulli shay'in yanzu an fahimta to don haka ashe duk abin da ba shi da amfani a harkar addinin mutane to ba shi ake nufi da tibiyanin likulli shay'in ba an gane ko da yana da amfani a harkar duniya to ba shi ne tibiyanin likulli shay'in ba domin ka gaskata alkur'ani cewa ya zo tibiyanin likulli shay'in kuma ya yi bayanin kulli shay'in din to abin da ake nufi da kulli shay'in shine abin da ake bukata a addini Allah sa ana fahimta sai ce li'an alƙur'an domin ko alƙur'ani lam yunzal ko lam yanzil bai sauka ba tibiyanan li'umurin nasi fi duniyahu ba a saukar da ƙur'ani don lamarin al'amuran duniya na mutane ba in an ce lamarin duniya kar wani ya ce to ai mu'amalar halal da haram sun shigo wannan ai shi ma addini yawa lamarin duniya wanda ba shi da alaka da addini ga shi ga misali sai ce lam yanzil tibyanan li umurin riyadiyyat ba a saukar da alqur'ani dan ya bayanin mathematics ba ko ku riki wannan zancen kada wani ya ce to ai akwai abin da ya shafi riyadiyyat din a ciki wa yaquluna salifan salisatun wa rabi'uhum kalbuhum wa yaqulu wasu sun ce ai wannan ma yana ishara zuwa ga wani abu na mathematics ko ba haka bane to sai a ce wa in ishtamala ala shay'in min ar-riyadiyat walakin lam ya'ti maqsudan li bayani zalika ku gane wannan don haka ashe kenan tibyanan din nan ku koma kan maf'ulun li ajlihi din nan za ku gane qur'ani bai zo dan bayanin wannan ba koda akwai wani bayanin a ciki Daka akwai bayanin science a ciki ba babu ba, akwai bayanin riyadiyya din a ciki ba babu ba, amma ba dan wannan aka kawo shi ba. An gane wannan nan can? Yau. To, shi ne ce lam yanzil tibiyanan li umurin nasi fi duniyahum lam yanzil tibiyanan li umurin riyadiyyat shi ne riyadiyyat mathematics wal jabr da aljabra aljabra dai a cikin mathematics shi ne wannan والهندسة ده engineering والفيزياء ده physics والكيمياء ده chemistry والزراعة ده agriculture والفلك ده كما abin da ya shafi ilimin sama space abin da ya shafi ilimin science na na sama wa ashbahi dalika geography da makamantan su duk ba dan wannan yazo ba wa inna ma nazala lil hidayati shi qur'ani ya sauka ne dan me dan shari'a ko da ku gane wannan gumfa duk da cewa mun yadda akwai ishara zuwa ga ilmomin nan a ciki yawwa akwai abin da shafi sciences embryology a waye waye duk an faɗe shi amma ba ƙur'anin ya zo dan bayanin wannan bane shine zance ya zo ne dan bayanin shiriya kama qala jalla wa ala wa hadha alqur'anu ai ai sai hadha alqur'anu yahdi lillati hiya aqwa wannan qur'ani ya zo yahdi dan yi shiriya lillafi hiya aqwam ga hanyar da take ita ce mafi daidai wadda tafi tsayuwa akan hanya wallahu jalla wa ala jalla jalaluhu bi hikmatihi Allah madaukaki da hikimarsa ja'ala al-ashya'a ala qismaini to nan sabon zance zai shiga an mun ishara dan lokacin baya ba ina ga mu tsaya a haka ci gaba ne za mu yi akan wannan ba mu kare ba akan wannan dai magana tibiyanan li kulli shay'in da kuma rashin shigar waɗannan abubuwan da na sciences cikin maqsudi amma kafin in tsaya ina so lalle in nan naga muku wannan zancen kada wani ya fahimci a zance na abinda nake nufi shine qur'ani ko abinda malam na fassara daga maganarsa shine yana nufin babu wani ilimi a qur'ani sai me sai iya wannan na addini yauwa akwai ilmomi a ciki ko ishara zuwa gare su amma ba a zo da ƙur'anin domin su ba kamar yadda ake faɗa dangane da kissoshi yanzu ka duba kissoshi a cikin alƙur'ani ka karanta kissar annabi yusuf kissar annabi yusuf da kuma sauran kissoshi da yawa yadda aka yi halicci annabi adam da Allah ya bada labarin ya aka da mala'iku da aka yi zancen shaidan iblis ya ƙi yin sujada kuma ya halaka daga nan an ci gaba da labari sai da labari ne na story da za ka so ka ji ƙarshen yadda labarin ya ƙare aka ɗauko maka zancen annabi musa to shi da tafasil a wasu wurare wata surar an faɗa sai aka tsaya nan wata surar an gutsuro tsakiya aka ƙarasa wasu surar kuma aka ɗauko iya ƙarshen aka faɗa a ƙarshe ba a gaya maka ya suka ƙare ba ko ba haka bane ba a gaya maka ya suka ƙare ba zancen cewa sun tsallake ruwa ko Allah ya riba musu ruwan sun shiga ciki an halaka fir'auna wani agun aka tsaya shikenan ka ji labarin cewa sun tsallake na'am sun tsallake sun fito sun ga wasu daga cikin mutane suna bautar wani abu suka ce ij'al lana ilahan kama lahum aliha Allah ba mu labarin wannan sauran da suka shigo kuma Allah ya ce musu ga ƙasar Falastin ku shiga ku yaƙi mutanensu ku zauna a ciki suka ce a'a izhab anta wa rabbuka faqatila inna ha huna qa'idu shi ma Allah ba mu labarin wannan sannan sauran zancen ya akai suka shiga duk ba mu sani in kana son labarin wannan sai ka je ka samu wanda suka rubuta nasu don su tore shine a bible a bible zaka samu wannan an yi kaza annabi yusha'u shine ma ya shiga aka yi kaza aka rarraba gidajen su gida goma sha biyu kaza da kaza suka yi kasa sunanta isra'il suka yi kasa sunanta banu yahuda aka yi kaza aka yi yaƙoƙi duk yana nan a cikin bible old testament za ka ga wannan zance ka ɗauko kisar annabi yusuf za ka ganta detail ɗinta a cikin bible ya fi detail ɗin cikin alƙur'ani saboda me ƙur'ani bai zo maƙasudan dan ya zama abin nan novel da yake ba da labarin yadda kissa ta faru yadda ta ƙare ba darussa da ke cikin kissar su ake so a bayyana mu an fahimci da haka sauran sauran abin da ya shafi ilmomi ma da sciences din da me suna ciki amma ba dan su aka saukar da Qur'ani ba an saukar da shi ne don me dan shiriya dan a san hanyar da za a bauta wa Allah a yadda da Allah Allah yadda da kai ka shiga aljanna don haka in baka bi Qur'ani ba ka bi wani littafin daban to ba za ka samu shiriya ba amma in ka bi wani ilimin daban da an yi ishara a cikin ƙur'ani a kansa ka bi physics ka bi geography ka bi mai ka bi wani source ɗin daban na littafan masu wannan ilimin da suka rubuta to lalle za ka san wancan ilimin amma da iya na ƙur'anin za ka wadatu da shi to ba za ka ƙoshi da ilimin ba saboda shi ishara ya yi ba gaba ɗayan zancen ya gaya maka Allah ta kun gane me nake nufi shike Allah ya samu dace ina ga sai mu tsaya a nan za mu tashi kenan inda ya ce wallahu jalla jalaluhu ko bi hikmatihi to Allah ya ƙara fahimtar da mu hikimarsa ya ƙara shiryar da mu zuwa ga hanya madaidaiciya wa sallallahu wa sallama wa baraka ala nabina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك بسم الله نعم إيه إيه akan mene fai'i fai'i ba fai'a ba eh na mm mm na mm na dama duk wanda ba san hadisi haka zai ce wannan kuma ai ka'idar da za ka mayar masa sai ka ce ai ka'ida ce karɓaɓɓiya a gun malamai kuma ina jin mun karanta ta a mako da ya wuce a nan cewa al'ibratu bi umumin lafzi la bi khususi sab shi yana so ya yi iktisarin hukunci akan mawara da sababu fihi ko ba haka ba sababin nuzul sai a ce masa ai ba haka ake ba inda haka ake yi to duk ayoyi sai su daina aiki ina jin ran alamis ne muka karanta wannan mako magana misali as-sariqu was-sariqatu faqta'u aydiyahuma jaza'an bima kasaba nakalan min Allah an saukar da ita ne saboda safuwan da aka sace masa mayafinsa in aka ce duk kissar da ta zo a Qur'ani ayar kai da ta sauka a Qur'ani akan wani sababi to iya sababin ne za a aiki da ita to da sai a rufe Qur'ani a daina aiki da shi don haka wa ma atakumur rasulu fakhuduhu wa ma nahakum anhu fantahu ni zan ƙara maka ma ƙari akan cewa tana nuni zuwa ga hadisi shine Allah ya amfani da atakum na'am ana zancen fai'i ne in ya raba ya bayar shine ataku ko sai kuma aka ce me fakhuduhu wa ma nahakum anhu in maganar bayarwa ne ake nufi to ba wa mana hakum an za a ce ba sai a ce wa ma mana akum fasbiru ko amma tunda aka ce wa ma atakumur rasulu mene fakudu wa ma nahakum anhu in ya hana ko wani abu sai aka ce me fantahu ko hannu don haka ashe kenan wa ma atakum dinnan zai dauki ma'anar wa ma ja'akum bihi yawa da haka duk abin da ya zo muku da shi sawa'un ya baku ko bai baku ba don haka fa khuduhu ku yi riko da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma dai dama wannan shine fassarar magabata ba fassara ta bace yau insha eh وما تخطه بيمينك إذا لارتاب المبطلون Mm. yauwa ehem mm. na mm. na mm suka ga yana me eh sai fara rubuta ya hankali ina so mu fahimce ka ne da aka saukar da qur'ani yau da aka fara eh wacce ce kafin wahayi tatlu min qablihi min min kitabin eh yauwa to bayan an saukar masa kuma eh hmm na eh hmm na na نعم اكتتبها اي فهي تملى عليه oho ma'ana in aka yi masa wahayi shi yake rubutawa a ai wannan zance baya nuna cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi ya rubuta komai da hannunsa wancan aya ta farko hujja ce Allah yake kafa wa mushrikai don su ga abin mamaki cewa ga wannan bawan Allah da kafin a saukar masa da littafi bai iya rubutu ba bai iya karatu ba don haka shi yasa sai ce wa ma kunta tatlu min qablihi ay min qabli alqur'ani min kitabi baka saba karanta littafi ba kafin qur'ani baka karatu wala ta khutuhu bi yaminika haka nan ba kasance kana rubuta littafi da hannunka ba idan da a ce haka ne lartabal mubtiluna da mabarnata sun yi kokonto na zuwanka da qur'ani sai su ce a'a tunda dama ya saba karatu ya saba rubutu ai shi rubuta kayansa wannan asalin zancen ke shi ko wannan zancen cewa fahiya tumla alai na farko abinda yake ciki fahiya tumla alaihi ana yi masa wahayinsa ai ba ana nufin wani na yin shifta shi nan fassarar larabcin imla'i ya yi amfani da ita cewa wani ne yake wa manzan Allah sun dictation shi kuma yana rubutawa to ai ba haka aka yi ba Qur'ani ba da haka aka yi ba yawwa wahayi ne shi ana gaya masa ne yana gaya wa sahabbai su kuma suna rubutawa amma wannan baya nufin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama daga baya bai taba rubutu ba ba haka ake korewa ba malamai sun ce kafin qur'ani na'am bai taba rubutu ba bai taba karatu ba amma bayan saukar da qur'ani ya iya rubutu ya iya karatu ya fita daga wannan matsayin yawwa amma shi qur'ani dai ba da hannun manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya rubuta shi ba umarni ya aka rubuta wannan kuma sai dai ka same shi a ina asira da hadisai ba a qur'anin zaka samu dan an ce iktatabaha ana nufin imla'i wani yayi masa shifta waye masa shifta to wahayi ne ake masa eh Allah ya saka da na mm na yawwa kaga nan yawwa shine karin bayani gashi malai ne maka ai kissa ce Allah yake ba mu labarin da'awar mushrikai su mushrikai ne suke faɗa ka fahimci abu yau dan haka zancen su kuma shine zai zama hujja ko ka zancen Allah akar mukallam insha na'am ma eh Mm. kamar yaya yauwa na Mm. ni dai ban gane ka ba har yanzu kana nufin su ‘yan ƙur'aniyun sun ƙi bin fassarar manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam suna bin tasu to yanzu mu yanzu abin da ake so kenan mu ma ba za ka bi wata ma'ana ba sai wadda ta zo kawai ka sallama haka ke dubi eh to dama muna yanzu idan ka samu ina zuwa idan ƙur'ani aya- Allah maɗauki magana a ƙur'ani akan wani abu sai ka samu manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya fassara wannan ayar wacce za ka bi shi ne sallamawar ai za ka dole fassarar manzan Allah sun ita ce abin gabatarwa a kan fassarar in baka samu ta manzan Allah ba sai ka samu ta abubakar da fassarar abubakar da fassarar mai wa'azin turmi mai kala kato wanne ne tafi wa'azin abubakar ko ba haka ke nufi da tambayar yawa don haka kullum shi sa malamai suke cewa in kana son ka fahimci addinin nan sai ka haɗe kanka da fassarar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a duk ayoyi amma in wannan karan tsayen za a rika yi kowa ya bude Qur'ani da wanda ma bai iya larabci duk yan Qur'ani da zaka samu asalin su ba duk ba laraba bane Qur'aniyun asalin kungiyar daga Pakistan ta taso ko in ce Indo Pak tsohuwar India da Pakistan kafin a rabu da India da Pakistan a lokacin farkon zuwan Birtaniya da ta zo mulkin mallaka balka malamai sun ce masu bincike Birtaniya ita ce creating waɗannan abubuwan guda biyu da wannan Ahmadiyya da kuma wannan Qur'ani harkar Qur'aniyu saboda ta raba kan musulmi ta nesan taso daga fahimtar da suka taso a kai saboda su ji daɗin mulkin mallaka su a can haka aka yi musu yawwa da haka wannan ba bakon abu bane ba za ka gan su larabcin ba su gane ba kuma da shi yasa za ka zo da za ka bi ka'idolin jin larabcin ma duk za ka kama su ba haka ake nufi yasa addini ba zai yi ba sai ka bi fassarar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da ta sahabbai in ba haka ba addini ba zai fahimtu ba Allah ya kyauta ai kullun ne kamar yadda muka sha magana akan yanzu zancen harkar sallah shi yasa kullun ka koma maganar malaman ibn sirin abin da yake ambatawa yake cewa waɗannan da suke cewa ba za su bi alqur'ani ba za su bi sunnar manzon Allah ba sallallahu alaihi wasallam sai dai alqur'ani tambaye su a ina Allah ya yi magana a ƙur'ani sallar azahar la'asar magariba isha'i da sunanta a ina ya ce mana asuba raka'a biyu azahar raka'a hudu la'asar raka'a hudu magariba raka'a uku isha'i raka'a hudu akwai to in za ka yi wannan sallar irin wadda musulmi suke yi raka'a biyu asuba azahar da la'asar da isha'i hudu magariba uku to dole hadisi ka bi in ku ka bi hadisi a nan kai irin wannan sallar to ka fita daga zancen ƙur'aniyun kake bi in ku za ka rabu da wancan to haƙiƙa ka dawo sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a takaice dai ba zai yiwu ka bi ƙur'ani babu hadisai ba ba zai yiwu ba kuma ka bi hadisai kai watsi da alƙur'ani dole ka haɗa hadisai fassarar alƙur'ani ne alƙur'ani shine asalin bayanin da Allah ya aiko manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da shi daga in aka ce alqur'ani da abin da ya kunsa to hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ake nufi dole in ba su addini ba zai yi ba na'am ka sake dawa yawwa eh Uh-huh. kana da saurin baki ba na ganewa sosai ya haƙuri bi a hankali a'a ina yi ma abubuwar ai ba matsala ba ce so eh eh eh wahayi ai ya ina zuwa so nake kana yi ina tambayar ka da za ka matso kusa ma da yafi yawwa a kara masana to mu saurara abin da ke so shi malamin yana cewa ku saurara ku ji da irin wannan shigoyin suke kama hankalin mutane yana da kyau ku saurara ku ji a shi yana magana ne akan cewa ba mun ce sallah ba zai yiwu ba sai idan za a haɗo da hadisai to su suna da amsa wai akan wannan cewa ai dama aha annabawa mm fatara nasu alaiha mm mhm mm mm. sai dai ga musu me ma'ana shari'o'in addinin an riga an faɗe su tintini shine ma'anan fitratul lahi allati fatara an-nas 'alayha la tablil li khalqillah ah haka yake nufi to ma'ana sallah a fitra take ko fitra ce ta annaba da haka annabi nuhu irin ta yayi annabi ibrahim irin ta yayi don haka ko ba a gaya maka a qur'ani ba dama irin ta annabawa suke yi to ina labarin annabawan yake a ina za mu same shi ayatuna a ina labarin annabawan ya sallah annabi nuhu take da ta annabi ibrahim ehem yawwa ehem ya bi hanyar annabi ibrahim yawwa eh na zairi zai zar'in yawwa ci gaba da sallah to yanzu yanzu a wasiyar annabi ibrahim akwai ta yanzu za mu iya gani wadda ita manzan Allah ya biye sallah raka a hudu ko babu a'a tambayar tukuna akwai wasiyar da annabi sallallahu alaihi wasallam ya ga fattabi'u millata ibrahima ita ya bi ko ya rika sallar asuba da azhar da la'asar wannan biyu wannan hudu wannan uku akwai ta a rubuce a wani wuri ne ko ko a ina ya samu yake yin wannan raka'a biyu biyu hudun na'am to to shawarar farko shawarar farko da zan baka a saurara shawarar farko da zan baka don ka tsira da addininka ka daina sauraron su tun da baka da amsa da zaka iya bayar amma ba haka ba kowa duk mai dalla a saurara saurara a saurara makaranta muke a aji muke dalla a saurara a yi haƙuri ku riƙe comment ɗin naku da mai tambaya da komai ku saurara in ma muna tambaya insha Allah ko za mu kai karfe tara ba matsala sai mu tattauna akan tambayoyin shawarar farko kenan na biyu wannan yana nuni zuwa ga jahilcin wannan mutanen yawwa fitratul lahi allati fatara an-nas 'alayha ina magana ne akan khalqi fatara bi ma'ana khalaqa khalaqa an-nas 'alayha إذا كان الله قد خلق الناس على الدين إذا لابد أن يكون كل الكفار على هذا الدين da sai mu ga da Yahudawa da Kiristoci duk akan wannan addini suke suna sallah irin ta Annabi Ibrahim ita wannan ta raka'a biyu da ka hudun da Annabi ya kuma ka fahimta don haka fitra daban shari'a daban duk annabawa sun bi addinin da Allah ya aiko mala'iku zuwa gare su su bi shi yasa malamai suke cewa ko annabi kai sallallahu alaihi wasallam ya gaya mana dukkan annabawa abna'u illatin yan uba suke wato ta bangaren cewa dukkan su sun zo da tauhidi abinda Allah ya umarci manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya bi annabi Ibrahim akai shine millata Ibrahim hanifan ya fassara ta wa ma kana min al mushrikin magana shirka ce a barta a bi tauhidi amma ba magana cewa ka yi sallah irin ta annabi Ibrahim don haka shi yasa da aka zo da annabi Ismail yana karbi ya cewa rabbana li yuqimu sala dan su tsaye da sallah shikenan ma'ana kenan dama can sallar tana nan to al'ummar yanzu a ina suka same ta ko dai ya zama a rubuce take ko kuma gadon ta aka yi haka ake yi haka ke so ya ce ko har zuwa yanzu to ai kowa kowa ya karanta addini ya san shi ƙarya yake cewa kafiran maka ba haka suke sallah ba sa sallah ta Allahu akbar da karatun alqur'ani wani qur'ani za su karanta tunda ba su yadda da shi ba ba sa ruku'u ba sa sujada dawafi suke suna zikiri suna Allahu akbar kuma lafazin as-sala lafazin as-sala asalinsa a larabce ma'anarsa addu'a don haka wasu al'ummomin da wasu shari'o'in kafin zuwan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ba lalle dukka ya zama cewa irin ta musallar suke ba mu ta mu shari'ar daban ta zo ƙari akan tauhidi sai aka ba mu shari'a shari'ar kuma ita ce ga yadda ake sallah yau don haka wannan shubuha ce marar marar ƙarfi yau ba ta da ƙarfi ya kamata kamar da na gaya ma ka daina sauraren irin waɗannan ka yi karatu ka fahimci alƙur'ani daga littafan tafsiri an fahimci abin yawwa ana faɗar irin wannan labaran cewa suna nan yanzu waɗannan mutanen suna yawa a cikin mutane kuma tunda al'umma ba karatu musamman kun san masu wa'azozin nan a kasuwa a hada da sai da magani da sauransu daga ciki akan samu irin waɗannan abubuwa don haka ku kiyaye da Allah jama'a akan wannan a tsaya a yi karatu yau ba kawai ka rike qur'ani ni na taɓa ku labarin wani mutum ai da na sani da wannan aƙida nace har ya mutu ya daina sallah ni na zauna da shi nayi nayi nayi da shi ya fahimci abubuwa to gaddi ne ba abin da ya sani ko ahalari ba zai iya karantarwa ba ballantana ya fahimci hadisai ballantana ka ce masa tafsirin ayoyin alkur'ani ba za su iya ba iya abin da suka sani na larabci shine suke wa qur'anin hawan kawara sai a faɗi duk komai ba haka bane eh duk wani littafi eh na da Allah ku da ku yi hakuri fa da Allah kar ku ji haushin sa ku yi hakuri da Allah ku saurara yau za mu shiga lokaci biyar a saurara a yi hakuri da Allah ku saurara a yi hakuri a saurara a yi haƙuri a masallaci muke da Allah kar ku ji haushinsa wani ƙila ya ce wai me yasa ya damu sai ya wannan tambayoyin ne da wannan tambayar zai fita daga rikici ni na san ba ba mai fitina bane ba ya zo ya tada fitina bane sani ne bai yi ba kuma sauraro kunnansa ya kai ya ji irin wancan zance kuma yake so ya fita kuma alhamdulillah gashi ya faɗa da kansa ya ce shi ma abin da ya sa shi kokonto kenan kaga da a ce ba mai son gaskiya ba ne da ba zai faɗi yana kokonto ba da Allah ku yi a hankali ku yi haƙuri kuma yawwa insha Allah za mu ci gaba ko da kai ka zo ka samu sai mu tattauna ko barakallahu fiku insha Allah